أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهاشم الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من كتاب العزيز ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والكافي بنا فلكم تأتي لنا في سفر باب ما جاء wannan babi ne cikin abin da ya zo a saumu azumi yau mata sumuna ranar da jama'a gaba ɗaya suka ɗau azumi shine ma'anar azumi rana taron da wani ya ɓalle shi ya ɗau nasa ba tare da jama'a sai dai wanda ya ga wata da idansa ko kuma hukuma ba ta karɓa ba to shi wannan banda shi cikin wannan magana shi sai ya koma a koye da waje ɗaya ya je والفطر shan ruwa ma ma'ana sallar idi karama yau masu tsiruna ranar da jama'a da baki ɗaya za su fita da jama'a da shugabanni da malamai da mutan gari za su fita ba ran da wani ɗan ɓangare zai wuya cikin gidansa ko cikin ɗakin tsaye a wajen wal abha ranar yankan layya yau mace bahuna ranar da duk gari ake layya to shi ne ranar ranar layya ba ran da wani ya ɓoye ragonsa yanka haka turmuzi ya kafa kan wannan baji azumi ran da duk jama'a suke azumi shan ruwa ran da duk jama'a suka sha ruwa shi ne ranar ranar shan ruwa abha babbar sallah ranar da kowa da kowa yake yanka ragonsa shi ne ranar babban sallah أخبرنا محمد أخبرني محمد بن إسماعيل يتي بخاري أبن نافع بخاري باش وأن حديث سيدي بخاري باش في شرع إنسا ده هكا بتاع ناسا بتاع أما كما شي ترمذي قال في شرع إنسا ده ما شيء إنسان أخبرني محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل شيني بخاري يا بن نافع شي كما بخاري يتي حدثنا إبراهيم بن المنذر إبراهيم أم منذر شيئا بن سدد شيكما إبراهيم أم منذر يأتي حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد إسحاق عن جعفر جعفر كما أم محمد يا بن سدد شيكما يأتي سوى حدثني عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر يا بن سدد شيكما عبد الله يأتي سوى يا كما عن عثمان بن محمد الأحنفي شيكما كما عثمان أم محمد الحكنفي shi kuma Usman ɗan Muhammad al-Hakanafi ya tafa an Sa'idul al-Maqburi Sa'idul maqburi shi kuma Sa'idul maqburi ya karfa an Abi Hurairah daga Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabiya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce as-sawmu azmi yawma tasumuna ranar da duk jama'a kuke azumi shine ranar azumi wal fitru inda annabi sallallahu alaihi wasallama shan ruwa yau masu na ranar da jama'a da baki da aka waye gari ranar sallah to ranar ne ranar shan ruwa wala abuha ranar layya yau masu bakuna ranar da duk jama'an gari ɗan ƙasa misali ni na nijeriya ranar da duk nijeriya da baki ɗaya in kuma allah ya sa haɗin musulmi ne ga baki ɗaya da duk musulmi suka waye gari suna shan suna layya kala abu isa turmuzi yake haza hadisun hasan wannan hadisi ne kyakkyawa garibin wanda ya zo ta hanya ɗaya wa fassara ba'du ahlil ilmi turmuzi yace ba'arun malamai sun fassara mana wannan hadisi abin mamaki da ji irin malamai irin su turmuzi amma su kansa ya sun nemi malaman su sun fassara musu wani karatu ba daga mutum ya ji nafsi bai tsaya ya yi fikihunsa ba ana cewa fikihun nafsi karatu ga shi nan cikin littattafai kundin yawa amma ka iya gane shi shine rikici to ka ji turmuzi kala abu isa turmuzi ya ce wa fassara ba'd ahli ilmi ba'dun malamai sun fassara mana wannan hadisi annabi yake nufi kenan fa qala sai ba'dun malamai yace inna ma ma'ana hadha hadisi inna ma ma'ana hadha ma'ana wannan anna sauma cewa azumi wal fitra da shan ruwa ma'al jama'a tare da jama'a shine azumi shan ruwa ma tare da jama'a wa uzunin nasu filin jama'a mutane jama'a da tafiya shi ake nufi babu wannan babi ne ma ji a cikin abin da ya zo idan a kabalar laili in dare ya fuskanto wa adbaran naharu rana ta ba da baya fakat askara sa'ilin ya azumi ya sha ruwa ko ya samu abin da ya sha ko bai samu abin da ya sha ba ya sha ruwa in dai magariba ta yi rana ta faɗi shi kenan ya sha ruwa lokacin shan ruwa ya yi حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني ذاك wannan Allahu alam saboda abin da yasa annabi ya faɗa ta sallallahu alaihi wasallam saboda Qur'ani ya ce summa atimmu siyama sannan ku cika azumi ila layl zuwa dare ila layl to yansu kasu da shi ma'ana sai dare yayi saboda ai ya ce al-layl in aka ce za a bi ta wannan aya to ba za ka sha ruwa ba ma sai lokacin asuba saboda ta yi stabilmiyar da daren gaba daya allaili saboda da alif da lami al istigrasiya allaili to shi annabi ya fassara ma'anar allaili din nan idan rana ta faɗi dare ya yi lokacin da ake zuwa alimu حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني هارون بن إسحاق الحمداني يا بن تدمي حدثنا عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان يا بن تدمي عن هشام بن عروة شي كما يا كربا daga هشام بن عروة عن أبيه شي كما هشام يا كربا daga babansa عروة بن زبير عن عاصم بن عمر شي كما يا كربا daga عاصم بن عمر شي كما عاصم يا كربا عن عمر بن الخطاب شي كما يا كربا daga سيدنا عمر بن الخطاب قال سيدنا عمر يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم annan mai tsira da amincin Allah ta zata a gare shi ya ce ki za a kabalar laili in dare ya fuskanto ma'ana rana ta faɗi wa adbaran naharu rana ta ba da baya ma'ana rana ta faɗi wa gabati shamsu rana ta rufe ta faɗi ta faɗi a tsaftarta ka sha ruwa kuma ko ko ka samu abin shan ruwa ko ka samu shan ruwa ba sai ka ce Allahumma bika sunki wa ala rasulika asartu wa ala sayyidina wa mujan amantu don ka samu abin shan ruwa sai amma dai wannan lokaci ne azumi ya sha ruwa ko mai azumi ya sha ruwa ko mai azumi ya sha ruwa dukkan ya ya sha ruwa mun sha zama da wani dacci da bawan Allah a Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ana tana kalle sauka dubu ya rasu shi idan an fara kiran sallah mu sai mu kama cin da biyu da shan ruwa shi kuma zai taba komai ba sai an gama kira Allah ya gama addu'o'insa ya gama waye abin da su yi so ya yi kyau amma dai yake da rana ta faɗi nan an kira Allah mutum ya sha ruwa wannan kuma ya tsayawa ta addu'o'i su wane ne da abu abu ne na da su zantaka bai ba ko to abin da ake yi su ala sai shi wakil baji a wannan baji a nijin abi auka an karɓi irinsa daga ɗan abi auka وأبي سعيد أبي سعيد الخدري قال أبو عيسى ترمذي حديث عمر وأنا حديث عمر حديث حسن صحيح حديث نيجا كاوى إن قعدت متفقين مع عليه البخاري ومسلم باب ما جاء wannan babi ne cikin abin da ya zo fi ta'jilil iftar a gaggauta buɗe baki amma sai rana ta faɗi wannan magana gaggautawa sai rana ta faɗi waɗanda suka san rana ta faɗi da an yi kiran sallah shi ke ko wajen zagai inda rana ta faɗi shi ke ya yi ko ko kalandodi inda da su waɗanda suka san kan abu in suka faɗa da shi ke ya yi حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار يا بن تدمي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي يا بن تدمي عن سفيان يا كرقادة سفيان an abi hazin shi kuma su ya tafa daga abi hazin ha wannan sanadi ya tsaya kan abi hazin yana da wani sanadin ma da zai faɗo na kala turmuzi ya ce wa aka bara na abu mus'ab abu mus'ab ya karanta ya ba mu labari qira'atan karanta man da ne na ce an ce kai ka faɗi kaza kai ka faɗi kaza kai ka ce eh ni na ce wannan ma hadisi karanta man ne an malikin shi kuma abu matsalin ya karɓa daga imamu mali an abi hazin shi kuma imamu mali ya karɓa daga abi hazin kaza amma sai san abi hazin shi kuma abi hazin ya karba an sahali bin sa'ad daga sahalu dan sa'ad qala sahalu dan sa'ad yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ne jira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce la yazalu nasu bi khair mutane ba za su bishe ba cikin alkhairi ma ajjalu li fitr muddin sun gaggauta su da baki da rana ta yi da rana ta faɗi shi kenan mutum ya yi da baki kai ya ce sai dare ya yi za ta la'a in dai rana ta faɗi shi kenan sai ya buɗe baki kala sai ya ce wasu babi a wannan babi an abi hurairata an karbirinsa daga abi hurairata ko bin abbas da abdullahi dan abbas wa aisha da sai da aisha wa anas bin malik da anas dan malik kala abu isa turmuzi yake hadisu sahalin wannan hadisi na sahal bin sa'ad hadisun hasan hadisi ne kyakkyawa sahihun ingantacce wa huwa allazi iktarahu ahlul ilmi shi malamai suka zaba min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga sahabban manzon Allah da gairuhum da tabi'ai wasu su istahabbu dukkan su sun so ta'jilan fi'il gaggauta buɗe baki in dai rana ta faɗi lokaci ya yi sai a buɗe baki وبه يقول الشافعي فوانا الشافعي كفنا مذهب الشافعي كان هو أحمد أحمد بن حنبل وإسحاق لإسحاق حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري إسحاق بن موسى مسلم المدينة هذا تدم حدثنا الوليد بن مسلم وليد بن مسلم هذا تدم عن الأوزاعي يا ترى جمال الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن shi kuma auza'i ya karba da kurrata dan abdurrahman shi kuma kurrata dan abdurrahman ya karba an zukuri da zukuri shi kuma zuri ya karba an abi salamat daga abi salamat shi kuma abi salamat ya karba wannan hadisi an abi hurairah daga abi hurairah qala abi hurairah ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ga amince Allah tabbata a gare shi ya ce قال الله عز وجل في حديث حديث القدسي hadisi ya kasu guda biyu shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa shi kansa ba da sarra ya faɗa ba Allah ya farkace shi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha annabi baya magana ba sarrai wahayi ne Allah ya masa yake faɗa amma ba zai ce Allah ya ce ba shi magana ta samma wahayi ne daga Allah ko ko me ya faɗa Allah ne ya mawa sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ba shi go a hin liki bayyana linnasi ma nuzila ilai kayi wa mutane fassara qur'ani dai annan hadisai fassara qur'ani wannan kenan to sai kuma akwai abin da Allah ne ya faɗa yanzu ko annabi ne zai faɗa ba sai zai shi ya faɗa ba zai sai Allah ne ya faɗa yanzu su kuma sun zama biyu akwai qur'ani wanda shi annabi ba zai ce shi ya ce Allah ya ce ba za a ce ƙalar rasulullah shi a cikin Qur'ani ba shi dare daga Allah ne ko harafin annabi Muhammad ɗaya babu a ciki shi ne wanda muke bauta da shi wajen karatun sallah wajen shi Qur'ani to sai hadisul qudsi shi ma maganar Allah ce sai dai ba kaman ta Qur'ani ba ita ba mutawatira ce sabita da irin yadda Qur'ani ya shaidu da kaza kaza ba ita ba ta da wannan sai dai kuma tana da tsarki tana da girma fiye da kuma magana annabi shi kaɗai sallallahu alaihi wasallam ba wulakanta maganar ta bane saboda girman maganar Allah bata kai qur'ani ba ta dan ƙara hadisi kuma ta dan ƙara tunda shi ma annabi sai zai Allah ya ce tabaraka wa ta'ala shi hadisi shi qur'ani mala'ika ne ya sauka da shi dole ya karanta wa annabi Muhammad shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya haddace ya karanta wa sahabbai duk in ramadana ya zo sai jibrilin nan ya dawo ya ce karanta mun abin da na kawo ma a cikin shekara sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa jibril abin da ya karanta ma a cikin shekara ce haka ka karanta mu da ce ni kuma haka na karanta ma to sannan jibril ya koma haka suka dinga ya har shekarar rasuwa jibril ya sa manzo Allah ya karatu sau biyu sai da ya sauka sau biyu wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi hujja da shi cewa ajalin ta yawo inda jibril ya sa shi a karatu sosai amma shi ko hadisul qudsi shi annabi sallallahu alaihi wasallam wani zuwan tare shi da Allah yake karba shi kuma Allah qur'ani ya ci qudsi ta zahiri saboda girman malami girman karbi abu shi kuma kudusi wani zubin ya fi qur'ani ta zaɓi saboda manzo Allah wani zubin shi da Allah ya karɓa ba jibrilu ma abubuwa ta wannan kuma sai an shiga karatu an shiga makaranta duk za a ji bambance bambancen waɗannan ɗan zaman mu irin wannan ba zai ba da duk abin da ake nawa yanzu wannan hadisi hadisul kudusi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي سيادة أمين الله ثبت عليه شيئاتي قال الله عز وجل الله من جرما يتفقى ياتي أحب عبادي إلي ما في سويوا باينا أترين إن جاء الله أعجلهم فجرا ما في زكاة وجنب كباكي إن جاء لوك شيئا يريد كباكي كي يتيتي داري فوق سيئا وأنت أبوه لوك شيئا يريد كباكي to Allah ya ce wa na fi son wa'in Allah ya samu muna da wasu suna inda Allah ya ke so. Haddatuna Abdullahi bin Abdurrahman أكبرنا أبو عاصم وأبو المجيرة وأبو المجيرة وانا حديثي مع سنة التقين إن الباشا بس هذا الشيء ده في ترمذي شي كان في ترمذي يا إسا ذكر سندي جنامة وجم فانجر حديث حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا أبو عاصم وأبو المجيرة عن الأوزاعي يا تقاد الأوزاعي بهذا الإسناد تولى sanadi na hau ala abu isa abu isa ya ce haza hadisun hasan wannan hadisi da muka karanta ina hadisin kudusi hadisi ne kyakkyawa garibu amma wanda ya zo ta hanya daya حدثنا الناس الناس يا بنت الدم حدثنا ابو معاويه ابو معاويه يا بنت الدم عن الاعمش يا ترى هذا جمال الاعمش عن أمارة بن أمير شوف أعمش يا ترى هذا أمارة بن أمير an abi adiyata shi umara ta ɗan umairin ya taɓa daga abi adiyata ƙala abu adiyata ya ce da kalki ana wa masuruku ni da masuruku mun shiga ala aisha ta wajen matar annabi mun nemi izini mu shiga wajen matar annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi mana izini aisha fa kunna sai muka ce mata ya ummul mu'minin ya uwan mu'minin rajulani akwai an mutum biyu fa suna nan min ashabin nabi daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma ɗayan su yu'ajjilu al-iftara yana gaggawa buɗe baki wa yu'ajjilu salata yana gaggawa sallah lokacin da yayi wal akhar ɗaya kuma yu'ajjilu al-iftara yana dan jinkinta buɗe baki wa yu'ajjilu salata yana jinkinta sallah qalat sai sai da ta ce ayyuhuma yu'ajjilu al-iftara ko waye wanda yake gaggawa buɗe bakin nan sallah wa yu'ajjilu salata kullu sai muka ce mata abdullahi bin mas'ud abdullahi dan mas'ud qala sai ta ce haka za ta na rasulullahi haka annabi ya aikata wal akhar to ayan fa sai muka ce mata abu musa da shi sai muka ce abu musa ne shi kenan sai da ta yi shi qala abu isa tirmidhi ya ce hadha hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa abu adiyata abu adiya da ismuhu maliku bin abi amir maliku dan abi amir al-hamdani wa yuqalu ana ce masa ibn amir al-hamdani wa ibn amir asah ake dan amir asah to bisa wannan hadisi shi ma ingantacce ne dan mutum ya kuma jinkirta wannan kuma shi ya jinkirta nasa kamar wancan da cizo da mun zo shan ruwa shi ya gama addu'o'i da cizon ya yi wannan dai karatu dai gashi to kuma za a yi kusan mutum da ya yi na Allahumma salli ala